أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adabil hayati yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam a za mu tashi a shafi na 89 da yake cewa wala qad fa'ala rasul sallallahu alaihi wa sallam hadha al-amr li wajjiha lil jami' wa yu'allima kull shakhsin huna ma yali al-ihtimam bil insani hatta wa in kana tiflan wa in kana kabiran fala yajuzu خرق القواعد لأجله وينبغي ألا يفهم رفض عبد الله بن عباس لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه إسيان له وإنما كان بهذا الرفض يعمل أن يشرب من القدر الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تلامس شفتاه المكان الذي لامسته شفتا حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب في آنية من ذهب أو فضة لا يجوز شرب في أقداه من ذهب أو فضة ذاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في مثل هذا النوع من الأقداع يقول هزيفة رضي الله عنه لكن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والشرب في آنية من فضة أو ذهب فقال فإنما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وفي رواية أخرى عن أم سلمى رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفدة إنما يجرجر في بدنه نار جهنم mala ya ce a to hadisin da muka karanta baya wadda manzo Allah sallallahu sallama ya sha abin sha hannun damansa kuma aka samu yaro ne karami shine Abdullahi dan Abbas yana ɗan shekara goma ga nan haigunsa kuma sayyidina abubakar to ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam shine na dama ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa yaron a ko in ka yarda a bawa na haguna ya ce a'a ni tunda da yana wani a bani kayana a bani to shine sai mala ya ce abinda za mu fahimta a cikin waɗannan wannan hadisi wato manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa kowa abuwa guda biyu na farko dai kula da nan adam ko da yaro karami ne in yaro yana da haƙƙi lalle a bashi haƙƙin sa ko da cewa za a ce shi karami bane a hana shi na biyu kuma ko da babba ne akan babba ba kyau a ce ta ka'ida kun ga mu ce ta ka'ida yake sa duk rayuwar mu ta kuɗi da yawa ya za an ka kalli aikin 'yan sanda sai ta ka'idar me yasa abin baya tafiya daidai inda kowa yana haƙura ya bi kawai in an ce baki baki fari fari da an huta amma in mutane suka yi tafiya kowa za ka ga ya je ya bi doka a wasu ƙasashe da za ka gane misali aikin haji a kasashen duniya ba ka gane kowa aikin haji babban mutum ne sai ɗan najeriya na? Allah sa kun gani ni na ga firaministan indonesia yana cikin tawagar aikin haji yana bin sahu an sa su layi ya shiga layi an zo iyakon an jera musu abinci an naɗa kafa an ci ya tsinka kafa ya ci ya shiga layi saboda suna da jagora shi abinda jagoran ya ce musu ai an gane hausan wallahi haka malamin nan ya bi Allah ya sa shi aljanna zai baka mamaki aka ce mana ga prime minister Indonesia haka an jera musu abinci kafin su zo za su yi jirgi amma sai an ci abinci a ƙasa akan kafin haka ya zo shi ma yadda kowa a layi su da mun ba za ka taɓa ganin mutane masu ladabi a aikin haji ba kamar 'yan malaysia da 'yan indonesia idan aka ba su jagora sai abin da ya ce su amma ka ga najeriya ko kansilan garin kuka haɗu da shi zai nuna ma cewa shi yau gane na? eh honorable na? no haka yake mun taba tafiya aikin haji da wani honorable a motar mu kun san in an shiga inda an tafi wannan na ina rududu duk passport ake tarawa kuma takara ake bawa ya kira shi bai iya karatu ba shi ya ga an sa da yake fasa ɗin fulgin ne sai aka sa kuma ba a ma rubuta irin wannan takin amma shi sai aka sa hon da ɗigo aka na da sunan shi kai ka kare da kai karatu da ka ɗaukar sai ka ce hon wallahi wannan aga sai shi ya ɓaci ko mutane kuma mu dun mun san mene yadda ka jin nan zai ce sun yake ali hon ali kuma shi ba wasa yake ba da hani da Allah ya karkace amma dai yan Najeriya kuma zai su fashe da ya dukkunze shi kuma zai shi ya bashi saboda shi kuma abin da ya gani kawai ya kake karantawa ba wai ba ruwan shi haka dai aka dinga yi kuma in ka ji abin mamaki in a wannan station din haka a wani station ma haka da duk wanda bai san maganan wannan karatun ba in ya gani hon zai ce in ji an koya masa karatu to lalle abin da hadisi yake kawo mana shine ko babba ne kawai a yi a kuri abu ka'ida eh shine mala ya ce kuma bai kamata mu fahimta daga abin da abdullahi dan abbas ya yi da nan za Allah ya tambaye cewa kamar ya saba umarnin manzo Allah ne a'a sallallahu alaihi bai saba ba abin da yasa yayi haka shi Allah Allah yake soyayya ce ma ga manzon Allah sallallahu alaihi ai kamar abin da sayyidina Ali ne yayi lokacin da ake sulhul Hudaybiya manzon Allah yace goge na abin nan bai goge ai ba rashin ladabi bane girmamawa ne akwai abubuwan da za a saka baka yi ba amma ba wai rashin ladabi bane in kai ne ma sai a ce baka yi yanzu kamar mai gidanka ne ce kamare hajiya na a wai misali a kagar daidai ne ka saba mai ko na in ka ce a yan kari da ya haƙuri ai ba za a ce baka da ladabi ba ko za a faɗa na yawwa ka ce ka aiki da hankali na yawa to irin wannan ne akwai abubuwan da in an sa ka in ka ƙi ba wai ka yi rashin shi shi ne ma girmamawa ka ƙi to yana mala yana so ya ce mana irin wannan shi ne abdullahi dan abba saboda yana son ne bakinsa ya sanya akan inda bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi idan kuma ya bari aka zagaya to zai dai sa a bakin wani na shi yasa kuma nuna soyayya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kada mu ringa shan abin sha ko cin abinci a a a akushi ko plate na zinari ko na azurfa ko a kofi na zinari ko na azurfa bai halarta a sha wani abin sha a wani akwashi ko kofi ko kwano na azurfa ko na zinari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a ringa shan abin sha daga irin wannan abubuwa an samu hazi sayyidina huzaifa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kada mu ringa sa alhariri kada mu ringa shan abin sha a cikin kofi ko kofi ko kwano na azurfa ko na zinari har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azurfa da zinari da kuke gani wajen magana abin da ya shafi sha ko ci to na kafirai ne a duniya kafirai ne suke sheke ayarsu a nan duniya da shi amma ku za ku sha za ku ci amma sai a lahira shi ne naku ne a lahira Allah ya samu ci a can a wata ruwaya ta ummu salma sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake shan wani abin sha a kofi ko wani abu na azurfa to shi kenan kawai yana kwankwaɗan wutar jahannama ne a cikinsa ruwan da ka sha ka sha wuta shi yasa ko gida ka je ziyara ko wani waje ka je ko hotel ne kaga suna da kofin zinari za ka ba daman ka sha ruwa a ciki an kawo ma za ka ce a akwai mutanen da suna da kofin zinari kofi suna shan ruwa ko wanda suke da cokali na zinari eh da haka haramun ne in ka je aka baka abinci a ciki ka ci kai musulmi haramun ne ka sha a ciki da haka sai ka ce ka kama na roba kai ka zuba ciki Allahu alam wannan kyalli ne ne a wannan babu babu ai ai wannan ba gol bane ai kamar wani biro ne ina da shi ban gan shi ba ka gan shi kaman gwal ɗari bakwai naira ɗari bakwai kaga ai da kai da jin kudin da kasa karya ne na ina ka zan ba misali kala kawai kala ne so ba shi ake magana ba gwal ɗin ake magana la'ala kai kana magaruwa shi kuma yana isha yana kasar ko yana cikawa ya cika ya bi ka ya yi sallarsa sallarsa ta yi na? eh sai kai kuma ka bi shi eh sallarka ta yi hakali duka duka yadda kuka yi ba haka ake yi ba a jordan asali ba haka ba ne amma idan mutum ya yi duka sallar shi ta yi malamai sun kafa hujjoji dangane da musbin mai farilla na mai nafila bi mai farilla na cewa shin zai yi ko wanda yake yin wata sallah na daban yabi mai wata sallah daban suka ce duka abin ya kunshi ne wajen niyya niyya har suka ba da misali ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu sallama wanda yakan yabi manzon Allah sallallahu sallama sallah sanan ya je wa mutanen anguwar shi limanci ai an gane yabi annabi sallallahu sallama sallah misali a yi sallar magarba da shi ko a yi sallar isha da shi ko a yi suba da shi sai kuma ya tafi ya ma zai koma anguwansu sai kuma ya shiga sai a bi shi sallah to ka san dai ba ta an gaya ma ba wacce ce nafila a ciki na ba ina nufin ba sai an ka tsaya tambaya wacce ce in shi ko ka tambaya wacce ce sallar nafila ka san dai ba wanda ya ba annabi ba ce sallah sallama daga suka ce idan niyya ce jagora wala wa'ala ba na ji ba na'am baka gane ba na'am to ya bayyana gare ka ba nan bane ya bayyana ne ba nan ba a'a ba maganar musulmai ba shine nace ba ba kana magana alƙibla ba shi nace daga baya ka gane ba nan ka ringa sallah bane yawa to ai ba me ne kake damuwa kuma kai ka galliga kai sallah ko malaman fiƙo da suka yi ta tattauna ƙadiyya akwai wanda suka ce kawai fa aina ma tuwallu ko musamman wajhullah kawai duk inda ka kwatanta ka ji hankalin ka yanzu ka kai sallah duk da cewa akwai malamai da suke cewa idan har ka shiga cikin rudani lalle ba wanda za ka tambaya ba wani alama ka rasa ina alƙibla akwai wanda suke cewa sai ka yi sallar nan sau hudu amma dai magana ce mai rauni a ka gane da hudu misali masallacin nan ka zo ka rasa alƙibla sai ka kalli nan ka yi raka a biyu asuba ka kalli nan ka yi asuba ka kallo nan ka yi asuba ka kalli nan ka sake asuba a ka gane suka ce shi kenan kuma ina ne ka san ka samu amma ala kulli halin inda duk ka samu sallama wannan dama ya bayyana gare ka ta ba nan ne ba shine ma zai saka shiga damuwa na to tunda nan kai tirado kawai sai ka dauka dan ne shikenan Allah ya karba wallahi ala alaikum salam shi yasa aka ce idan mutum yana sallah ya kaucewa alqibla duk rakawoyin da yayi idan ka zo ka gan shi misali wani wanda ba ya zo bai ba Najeriya sai ka zo ka same shi yana sallah a nan yana yin misali isha yayi raka a biyu yana kallon nan abin da zaka kawai zuwa zaka ka rike shi sai ka juya shi sai kallo nan sai ƙara ta biyun sa sai kamar magana sai kamar magana da sai ka ce ban baya ni nan ba ana ce sai ka ce masa malam ba nan ne a gilla ba ya gane biya shi da zaka yi yayi kawai eh wata ila yana kai ne baka gane alƙibla ba eh aka samu haka tsakanin liman da mamu amma yana da wahala a yi sallah misali asuba a wai misali magariba ko la'asar ko isha misali liman ya yi raka'a uku a magariba misali ya zauna zai yi tahiya ko kuma kun tabbatar cewa uku yayi sai ku ringa subhanallah na liman shi kuma ya tabbatar hudu yayi sai ya kita shi ku yi ku yi subhanallah ya rabu da ku akan ku ne kuka rude ku kuma kun tabbatar uku yayi to aka ce me za a yi aka ce idan ya yi tahiya ya yi sallama dukan ku za ku tashi ku karo karo raka daya da farko dai kafin ku tashi ku karo raka daya za a mar magana sai neman raka uku kai ya ce allambur misali shi hudu ya yi in aka kasa gane to duk sai ku tashi ku kawo raka daya shi kenan ku tafi sallar limar ta yi ta kuma ta yi ولا أعلم نعم لا يجوز كده eh idan har da gaske yake tsakanin shi da Allah ba aka samu wannan a samu wato sabani wanda kowa iyakar sarjinin tsakanin shi da mahalicinsa to sai haka ake kyale kai نعم a malikiya za ka yi a bayyane ne a malikiya za ka yi a bayyane ne amma a sauran mazahi wanda sun fi dacewa ma da hadisai sosai za ka yi a asirce saboda daman yanayin biyan sallah akwai cikawa akwai kuma biya ta wajen wannan ake samun wannan bambanci idan za ka cika sallah wato za ka yi ta ne yadda take gashi yanzu ka samu liman yana fatiha ko fatiha fatiha duka kuma a asirce to kai a wajenka waɗannan su ne raka'o'i biyu na farkon sallah da ka daidai suke da karatunka na fatiha da sura a bayyane idan mutum ya yi fatiha da sura a bayyane guda biyu kuwa in zai cika sallah zai yi fatiha ne ko a asirce don haka za ka biya wannan ya dace da lafazin hadisi da haka haka za ka biya shi da haka za ka tashi ta kawo fatiha a asirce guda biyu shi kenan Allah Allah ba ya shiga kokwancan laren ne yake cewa yanzu za ka ga an wani lokaci kofuna masu kyau an kawo mutum to wai in an kama abin sha lalle ka tambaya ko na azurfa ne ko na yau ko na gol ina ganin ce in dai ba ka shiga kokonto ai gol a fili yake ai amma sai wanda ya san shi ko da da azurfa kuma mu wasu abubuwan mu Allah ya taimake mu mun san talauci ma yana da advantage eh akwai wasu abubuwa ma na sabo ne amma mu Allah bai sa za mu yi ba saboda ba mu da na yanzu hariri idan ka ga hariri na cewa sanya hariri haramun ne ina ma ka ganshi na tabbata duk masallaci ne ba mai hariri so ba ma ba ma wani abu common ne da za ka samu shi ba ko a kasashen waje masu hariri sai ka tona indiya suke idan mutum ya yi kuɗi a indiya ya yi kuɗi in ya yi kwalliya za ka ga ya sa shi a wuya haka a wuya shi ma ainihin hariri shi ne ko daka shi kai za ka ko lankwashe a baya yi to an bar wa abin nan ba namu ba ne sai lahira kasar lahira ado za mu yi sosai har da sarkoki da da munduwa da murjani namiji na amma ba irin na sarakunan irin abin nan ba wannan masu kyau ne lahira wa hulu a sauri da ku min fiddatin wasa kawon rabuhun sharaban da hura da aka lahira za a ci kwalliya amma akwai kwalliyar da aka hana don jarrabawa sai a yi haƙuri za ka ga musulmi yanzu da sarka haramun ne ko ka gan shi da warwaro shi ma haramun namiji amma mata halal ne sa waɗannan azurfa da zinari kuma halal ne mata su sa namiji ma halal ne sa zobe na azurfa amma na zinari haram eh amma mata duk ayyanda su yi to amma ko su mata ba za su iya shan abin sha a cikin kwanan zinari ba ba za su iya cin abinci a cikin kwanan zinari ba dukan haramcin tare yake amma su haram abin da yake halarci za su iya kwalliya da shi Allahu alam sun yi ringa kokari ya karbi bashin da ya san ba zai iya biya ba ya aka yi sani ka ce dai daman kawai ya san bindiga zai da su ba wai kasuwa ba ko da yau nan ne zai tabbata amma wanda aka ce ga shi kai kasuwa ai kana sa ran za ka biya ko na amma wanda ya san kawai zai karba ne na ya bindige su eh to kaga wannan shi barawo ne wanda duk ya karɓi bashi da niyyar ba zai biya ba barawo ne jama'a Allah ya kiyaye da shi da wanda ya je sata ba su da bambanci eh wannan kuma ka san ba wanda ya san niyyar ka sai Allah ka'idan bashi duk wanda ya karba yana da niyya zai biya Allah ya sani kuma zai yi kokari ya biya wannan in ya gagara kuma wani abu ne daban misali amma wai inda misali da tunda na karba na san kawai na ba zan biya ba to ban da bambanci da wanda ya zai sata kuma ga shi da hali a nace kuma ga shi da hali yawa amma ya kasa tunawa to sai ya take gado ya gare ka kuma ana bi na to bai wuce dubu biyar misali nake sai dauki dubu biyar sai ba da ita sadaka ya ce Allah inda bai nuna bashi gashi Allah na biya saboda akwai wasu bashin da ba za ka ga mutumin ba ba za ka ga dan uwan shi ba ba za ka ga wanda za ka ba ba kai kuma ba za ka kai police station ba da haka maganin sa sai sadaka sa kaga da an je layira ladan sai a ba mu shi Allah raba mu da bashi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين